أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna uku ga watan safar hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga maka zuwa madina 1443 wadda ta yi daidai da goma ne ko sha daya goma ko goma ga watan tara shekara ta 2021 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka a ƙarƙashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha allah ya ƙara mata yadda da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuro da cikin birnin kano domin ci gaba da karatun littafin hikmatu mina tarih littafi ne na babban malami doktor othman muhammadu khamis hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 21 cikin wannan littafi mai albarka mun fara tattaunawa game da mabahasi na hudu wato farkon fitina ta kashe sayyidina Uthman mun karanta wato sabubba kamar guda uku manya-manya da malam ya fara gabatarwa ya ce su ne kusan musabbabin wannan fitina ɗin wanda mafi girma daga cikin sabubban shine wani mutum ba yahude da ake kiransa abdullahi bin saba wannan shine ainihin wato jigo kuma shine ainihin wato ƙashin baya wajen ta da wannan fitina ta haɗa gungun mutane domin a yi tawaye wa sayyidina Uthman radiyallahu an sannan sababi na biyu shine ainihin wato yalwa da wadata da al'umma ta samu a lokacin sayyidina Uthman radiyallahu an wannan yana daga cikin sabubba ma'ana kamar al'ada ce duk lokacin da wadata da yalwa ta samu to tana gadar da irin waɗannan abubuwan na ainihin wato zargin shugabanni da kuma ainihin wato rashin karɓar umarni daga gare su sabida kowa ya ci ya ƙoshi ta da kai sannan sababi na uku wanda shi ne za mu tashi a kai wato sababin samun bambanci tsakanin ɗabi'ar sayyidina Uthman da ɗabi'ar sayyidina Umar radiyallahu an ƙalil mu'allifu rahimahullahu ta'ala a sababin thalith sababi na uku cikin sabubban da suka jawo yin tawaye wa gwamnatin sayyidina Uthman da kuma kashe shi al-ikhtilafu bayna ɗabi'i Uthman wa ɗabi'i Umar wato bambanci da ake da ke tsakanin irin ɗabi'ar sayidina Uthman da kuma ɗabi'ar sayidina Umar radiyallahu anhuma kana Umar radiyallahu anhuma shadidan wa kana Uthman radiyallahu anhu haliman ra'ufa wannan yana daga ciki Umar ɗan Khattab ya kasance yana da tsanani mutum ne wanda yake babu ainihin wato ɗaga ƙafa sannan babu ainihin wato sassauci akan abin da ya sa a gaba a gwamnatinsa da haka mutum ne wanda yake kafaffe mutum ne wanda yake mai tsauri shi ko sayyidina Uthman ya kasance haliman mutum ne mai haƙuri ra'ufan ga tausayi da haka wasu abubuwan wannan haƙurin nasa yakan sa sai ya kau da kai a kansu sai ya haƙuri ya shanye su wasu abubuwan kuma tausayi sai ya sa ya kau da kai ya kyale su to wannan yana daga cikin abin da ya ba wa gwamnatin sayyidina Uthman matsala sai kuma mutane suka ga tun da shi mutum ne mai haƙuri da abin da aka yi masa zai yi haƙuri mutum ne mai tausayi to sai suka yi amfani da wannan tausayin nasa da haƙurin nasa suka yi abin da suka yi wanda kaga kamar yadda za mu karanta insha Allah غير أنه لم يكن ضعيفا كما يدعي كثير من الناس ضد haka kuma ba wai mai rauni bane kamar yadda wasu mutane da yawa suke yin da'awa cewa sayyidina Uthman mutum ne mai rauni ba rauni bane ɗabi'a ce kowa da yadda Allah maɗaukakin sarki ya halicce shi da ɗabi'arsa wani ɗabi'arsa akwai zafi da tsauri wani ɗabi'arsa akwai haƙuri da ainihin wato sassauci haka Allah ta'ala yake yin kowane ɗan adam da irin yanayin ɗabi'arsa to shi sai na umar ɗabi'arsa sai ce daidai da yanayin lokacinsa da haka sai zamto ya yi gwamnatinsa cikin ainihin wato lumana ba tare da an samu irin wannan tashin tashina ba shi kuma lokacin sayyidina usman ga shi dai yawanci waɗanda suka ya zamto yana mulka sun bambanta da irin mutanen da sayyidina abubakar da umar suka mulka a mafi yawan lokuta sannan kuma gashi mutum ne wanda yake yana da haƙuri ta fuskar ɗabi'a sannan mutum ne wanda yake mai tausayi ta fuskar ɗabi'a amma fa ba mai rauni ba ne balkana haliman sai dai kawai ka iya kiransa mutum ne halim wato haliman mai juriya mai haƙuri walidhalika indama hasaruhu fil bait saboda haka ne ma lokacin da su wa'annan yan tawaye suka tsare shi a cikin gida qal ta'taduruna ma jarra'akum alayya ma jarra'akum alayya illa hilmi da kansa ya gano dalilin da yasa suka yi masa wannan tsageranci suka yi mai tawaye sai yake ce atadruna ma jarra'akum alayya kun kusan menene yasa kuka yi min wannan rashin kunyar kuka yi min wannan tsagerancin kuka zo kuka farwa gidana ba wani abu bane yasa kuka yi min taurin kai kuka yi min tsageranci face hakuri na in akwai abin da ya jawo min wannan tsagerancin naku to hakuri na ne to kaga kenan ana buƙatar ashe shugaba ya zamanto kar ya zama layi ɗaya shi layin sayyidina Umar din to ana son kuma wani lokaci ya ɗaibi wasu daga cikin halayya da ɗabi'un shi sayyidina Uthman shi kuma sayyidina Uthman ana da buƙatar a ce ya ɗebi wasu daga cikin halayya sayyidina Umar domin jagorancin al'umma yana buƙatar haka yana buƙatar a ciza a hura a ciza a hura kar a yi ta cizo a yi ta cizo a yi ta cizo kar kuma a yi ta hurawa a yi ta hurawa har mutane su yi ta bacci a'a in an cije mutum zai kuka kuma sai a dan lallashe shi in an dan rankwashe shi mutum ya dan abun nan sai kuma a ce to sai a dan bashi wani dan abu haka da haka sai ya zama to sai ka ga kowa ana kuma a wanda yana bukatar tsauri sai ya ga an yi masa kamar ana yi to shi sai a yi masa haka akwai wanda shi kuma yana bukatar a sassauta masa dan shi baya bukatar sai an yi tsauri zai yi abin da ake so to in aka hada waɗannan abubuwan sai ga al'amura suna tafiya gaba daya da aka shi da kansa sayyidina Uthman ya ce ba komai ne yasa kuka yi min wannan rashin kunyar kuka yi wannan tsagerancin da taurin kai wa yi wa gwamnati na tawaye ba face hakuri na ne wa qala abdullah ibn umar radiyallahu anhuma abdullah dan umar Allah ya kara musu yadda ya ce wallahi laqad naqamu ala Uthman ashiya'a yace na rantse da Allah wayannan 'yan tawayen sun yi inkari sun nuna kyama na wasu abubuwa a gwamnatin sayyidina Uthman law fa'alaha Umar da Umar ne ya aikata waɗannan abubuwan ma ta kallama minhum ahadun ba wanda ya isa ya ce ta tafasa sauke Abdullahi dan Umar da kansa ya gano haƙurin sayyidina Uthman radiyallahu anhu shi yasa wasu abubuwan suka dinga faruwa a tattare da shi na fata an gane shi sa ko a yanzu za ga yanayin al'amuran haka suke ko za ga wani in yi tsauri da yawa to sai kuma ga ana tsoronsa kuma wani lokaci kuma har kuma tsaurin in ya wuce iyaka kuma sai ga abin ya zama wani abu daban wani kuma sai ka same shi shugaba ne amma kuma mai haƙuri mai kawaici mai kau da kai to wannan kuma kawaicin da kau da kai kuma sai ya sa wasu su taɓare gaba ɗaya a cikin al'amura gaba sa sanin ya kamata da sauransu don haka abdullahi dan umar da kansa kaga abin da yake faɗa ya ce wallahi akwai abubuwa da suka dinga yi wa sayyidina usman inkari a lokacin yana khalifa da sayyidina umar ne ya aikata waɗannan abubuwan ba wanda ya isa ya magana ba mai magana a cikinsu idan limaza na kamo ala usman in haka ne to me yasa suka yi suka dinga zargin sayyidina usman me yasa suka dinga inkari wa sayyidina usman li'anna usman radiyallahu anhu kana yusamihu domin sayyidina Uthman radiyallahu anhu ya kasance yusamihu yana kawaici yana kau da kai yana yin afwa wa ya turku yakan bar abubuwa za a zo ko da abin ya faru kuma sai afwa ya bar abin ya wuce wa yufawwitu lahum tilkal akhta yakan bar wa'annan kurakuran da suke yi su wuce haka ba tare da an ɗauki mataki ba ba tare da ya hukunta su ba wa ya afu radiyallahu an sannan yakan yi afuwa Allah ya ƙara masa yadda wa arda wannan yana daga cikin sababi na uku daga cikin sabubban da ya sa ainihin wato 'yan tawaye suka ribaci wannan haƙurin na sayyidina Uthman suka ribaci wannan tausayin nasa suka ainihin yi abin da suka yi na yi wa gwamnatinsa tawaye da kuma kashe shi a sababin rabi sababi na hudu daga cikin sabubban da ya sa su abdullahi bin saba da shi da magoya bayansa suka yi wa sayyidina Uthman tawaye suka kashe shi istithqalu ba'dil qaba'il li ri'asati quraish sababi na hudu shine ainihin wato haushin da wasu cikin kabilu suke ji game da shugabancin da quraishawa suke yi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya har yanzu quraishawa su ne suke ta jagoranci to akwai kabilun da dama bayan annabi ya bar duniya kaga dama akwai kabilun da sun babbangare sun yi tawaye sun ce ba za su yi biyayya ba su ma akwai wanda suka yi da'awar annabta kamar yadda muka karanta a farko farko so saboda haka akwai wannan ainihin wato ciwon a cikin zukatan wasu kabilun da haka dama suna jin haushi suna jin ba daɗi suna kyamatar a ce ko da yaushe duk wanda zai zama shugaba sai ya zamto sai ya fito daga cikin ainihin wato ƙurayshawa alqabailul arabiyyatu allati dakhalat fil islam ƙabilun laraba wanda suka shigo cikin musulunci wa bi khasatin tilka latir taddad ba'du rijaliha an dinillahi tabaraka wa ta'ala musamman ma wayancan wanda mazajen cikinsu suka yi ridda suka bar wannan addini na Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya thumma raja'u ba'da an qutilu sannan suka dawo bayan an yaƙe su raja ba'dhum ila al-islami an qana'atin wasu sun dawo zuwa musuluncin da wadata zuci sun hakura da suka bangare din suka yi tawaye sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya tashi bataliyoyi ya aika musu to wasu sun dawo musuluncin kuma har zuciyarsu sun hakura sun dawo cikin musuluncin wa ba'dhum min ghairi qana'a wasu kuma ba da qana'a da wadatar zuci da san zuciyar da san ransu suka dawo ba wa ba'dhum raja'a wa fil qalbi shay' wasu kuma sun dawo amma akwai ƙaiƙayi a cikin zuciyarsu to kaga kuma abu ne wanda yake ya shafi zuciya na hannu na hakumu bi zahir wallahu ya tawalla sara'ir amma lalle an yaƙe su kuma sun dawo wasu sun dawo da kyakkyawar zuciya sun dawo da zuciya ɗaya wasu kuma sun dawo ba tare da san ransu ba ba dan sun so ba to ire-iren waɗannan ula'ikas taskalo an ta kunan ri'asatu da'iman fi ƙurashin to wayannan su ne suka dinga jin haushi suka dinga kyamar a ce jagoranci ko da yaushe a cikin ƙurashawa yake limazan ri'asatu fi ƙurashin don me yasa za a ce ko da yaushe za a zaɓi khalifa ko shugaba sai a cikin ƙurashawa tare da cewa akwai sauran ƙabilu daban-daban me yasa ba za a dinga ainihin wato wa a dinga zazzagayawa ba me yasa ba za a dinga yin karɓa-karɓa ba in kudu ta yi kuma sannan a dawo arewa in arewa ta yi a mayarwa kudu me yasa ba za a dinga karba karba ba akwai waɗanda suke da wannan ainihin matsalar da dafi a cikin zuciyarsu game da dan me yasa aka ce ko da yaushe sai kwarai shawa su ne kamar yadda muke ciki yanzu ko ana ta rigimar a ce daga nan arewa ta yi a bawa kudu su kuma in suka yi shekara hudu ko shekara takwas a dawo arewa misali dan me yasa za a ce ko da yaushe dan takara ko wanda zai yi mulki sai daga bangare kaza to wannan akwai waɗanda suka samu wannan a lokacin sayyidina Uthman sai suka yi amfani da ainihin wato wannan dama walidhalika yaqulu ibn khaldun dan haka ibn khaldun yake cewa wajadat ba'd al-qaba'il al-arabiyyah ar-ri'asata ala quraish lalle wasu daga cikin kabilun larabawa suna jin ko sun ji haushi na ainihin jagoranci a ƙarƙashin quraishawa wa anifat nufusuhum zukatansu ba sa so fakanu yuzhiruna ta'ana fil wulati dan ka suna daga cikin waɗanda suke nuna suka a fili akan shugabanni duk shugaban da ya zo sai sun soke shi sai sun kalato wani cikin laifuffukan su ce ai yana kaza ai baya kaza dan dama ga waccan matsala ita ce matsalar so ba dan abin da suka faɗa ɗin haka ba ne ba dan abin da suka soka ɗin ya cancanci suka ba matsalar su kawai ya kamata a ce wani lokaci a cikin 'yan ɓangaren su ko 'yan ƙabilarsu ana samun shugaba ka koma cikin ta haƙiƙo mawaƙifis sahaba filfitina mujalladi na ɗaya shafi na 365 wa wajadu filini usmana fursatan lidhalika da haka sai suka samu dama saboda sauƙin sauƙin kai da sassauci irin na sayyidina usman sai su ma irin waɗanda suke da irin wannan tunanin su ma sai suka samu sai suka yi amfani da wannan damar ina fata an gane kaga wannan shine sababi na nawa sababi na hudu ga can abdullahi bin saba sababi na farko sababi na biyu fa an fahimta wadata samun wadata sababi na uku kuma bambanci tsakanin ɗabi'ar sayyidina Uthman da sayyidina Umar na hudu kuma dama akwai ƙabilu waɗanda ba ƙuraishawa ba da suke jin haushin jagoranci a ƙarƙashin ƙuraish mala yake cewa hadhi ahammul asbab waɗannan da cikin sabubban da suka jawo kashe sayyidina Uthman da yi wa gwamnatinsa tawaye to cikinsu waɗannan su ne muhimmai wa hunaka asbabun ko da yake akwai wasu sabubban ukura daban addat ila tilkal fitina da suka bayu zuwa ga waccan fitina taraktuha a doktor Uthman Muhammad al-Khamis yace na bar su ban kawo su ba makafatal itsala dan kar in tsawaita littafin kar in tsawaita magana waɗannan su ne kusan muhimmai daga ciki al-mabahathul khamis sai kuma mabahati na biyar dai game dai da shi sayyidina Uthman al-ma'akhidhu allati ukhidhat ala Uthman zarge zarge da tuhuma tuhume allati ukhidhat waɗanda aka yi riko da su ala Uthman akan kashe sayyidina Uthman da kuma yi wa gwamnatin sa tawaye akwai wasu tuhume tuhume da wasu zarge zarge marasa tushe marasa kan gado amma sun yi amfani da waɗannan tuhume-tuhuman da waɗannan zarge-zargen wajen faɗa wa sayyidina Usman da kashe shi da kuma yi wa gwamnatinsa tawaye. Al-ma'akhidhu allati ukhidat ala hukumi Uthman radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu ujmiluha thumma ufassiluha insha Allah yace al-ma'akhid zarge-zarge ko tuhume-tuhume allati ukhidat wanda aka yi riko da su ala hukumi Uthmana akan hukuncin sayyidina Uthman radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu ujmiluha malai ce zan dunkule waɗannan alma'akis zarge-zargen thumma ufassiluha sannan in yi bayanin su in yi fashin bakin su daki daki insha Allah tabaraka wa ta'ala al-awwal zargi na farko tauliyatu aqaribi sun ce gwamnati ce ta yan uwa sayyidina Uthman daga cikin zargin da suke masa ko tuhumarsa tauliyatu a ƙaribihi ya naɗa 'yan uwansa ya naɗa makusantansa ya naɗa danginsa ya ba su mukamai ministocinsa da gwamnoninsa da dukkan ainihin wato wa'inda suke da manya-manyan ofisoshi duk sun ce 'yan uwansa ne ma'ana tauliyatu a ƙaribi gwamnati don haka suna zarginta da cewa gwamnati ce ta 'yan uwa kawai za mu yi bayani zai dawo wannan zai kawo mana su ne a jimilce sannan kuma sai yi tafsili insha Allah athani zargi na biyu na fiyu abi zarrin ilar rabaza daga cikin zargin da suka yi na Usman sun ce ya kori abu zarral gifari zuwa wani guri da ake kiransa rabiza ka duba can ƙasa an rabiza ta ba'udu anil madinati masirata talatata ayyam ala ɗariƙi makka ka duba mu'jamul buldan mujalladi na uku shafi na ashirin da hudu ma'ana arrabi zaɗin wani guri ne wanda yake nesa da garin madina tafiyar kwana uku ne daga garin madina yana nan akan hanyar wato ƙauye ne ko gari ne kan hanyar zuwa makka ka koma cikin wancan littafi mu'jamul buldan dan ka gano ƙarin bayani game da wannan gari na rabiza da haka sun ce zargi na biyu da suke wa sayyidina Uthman ya kori wannan sahabi mai girma cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya kore shi daga garin Madina ya mai da shi wani ƙauye Rabiza al-thalith zargi na uku i'ta'u Marwan bin al-Hakam khumsa Ifriqiya sun ce ya ba wa Marwan bin al-Hakam khumsi na abinda aka samu na ganima a ƙasashen ifirikiya wanda mun karanta a can baya irin su libya irin su tunisia irin su algeria wayannan su ne ifirikiya to an ce dama mun karanta a baya cewa duk abin da aka samu shi in ya raba biyar to humusin kuma ya sake kasashe biyar ya dauki daya a ciki ina fata an gane mun karanta a baya to suna zarginsa don me yasa ya ba wa marwanu bin hakam humusin ifirikiya wannan zargin su na uku kenan arrabi tuhumarsu ta hudu ihraqul masahifi sun ce ya kone alqur'anai ya kone alqur'ani wa jam'un nasu ala mushafin wahidin ya kuma hada kan mutane akan mushafi guda daya alkhamis tuhuma ta biyar darbubun mas'udin wai suka ce ya ya doki abdullahi dan mas'ud ko ya sa an dake shi hatta futikat am'a'uhu har hanjin cikinsa ya fito kaji eh ya sa an yi wa abdullahi dan mas'ud duka ko ya masa dukan tsiya har sai da ainihin wato kayan cikinsa suka yi waje suka faso suka yi waje sannan wa darbu ammar bin yasirin suka ce ka duba sahabi irin ammar bin yasir sai ka ɗauka labarin gaske ne ammar bin yasir ga irin abdullahi dan mas'ud alaran magangaren amma ya sa aka yi ta dukansa har hancinsa ya fito sannan ga ammar bin yasir shi ma ainihin ya yi masa duka hatta kusurar adla'u har sai da ya karya masa awazu ya karya masa haƙarƙari wannan zargin su na biyar kenan zargi na shida a sadis a ziyaratu filhima sun ce ya ƙara faɗaɗa gandu gandun sarki da ake faɗa ga iya gandun sarki lokacin kalifofin da suka gabace shi da ya zo sai ya ƙara shantamar wani ya ƙara a cikin ainihin wato wannan alhima shinge asabi'u zargi na bakwai al-itimamu fi safari sun ce ya cika yana cika sallah in yayi tafiya maimakon yayi kasaru sai aka samu ya cika sallah a halin tafiya athamin zargi na takwas al-giyabu an gazwatu badar sun ce bai je yakin badar ba shi ma wannan tuhuma ce dan me yasa bai je yakin badar ba at-tasi zargi na tara al-firaru min al-ma'arakati yawm uhud sun ce ya gudu a gumurzun da aka yi a uhudu al'ashir zargi na goma algiyabu an bai'atin ridwan sun ce bai yi mu baya a wato wannan bai'atin ridwan ɗin sun ce ba shi aka yi an fahimta algiyabu an bai'atin ridwan sun ce ba shi aka yi bai'atin ridwan ina ya tsaya don me sa aka yi bai'atin ridwan ba shi alhadi ashara zargi na goma sha ɗaya lam ya katul ubaidallahi bin umar bil hurmuzan sun ce bai kashe ubaidullahi bin umar ba da ya kashe hurmuzan domin ubaidullahi bin umar ya kashe hurmuzan yake ganin da hannunsa aka kashe mahaifinsa sayyidina umar saboda haka shi yasa tun da shi abu lu'ul'atul majusi ya kashe kansa shi kuma sai je farma hurmuzan ya kashe shi don haka daga cikin tuhumar da suke masa me yasa bai kamo ubaidullahi dan gidan umar ya yi masa hukunci ba na kashe hurmuzan da ya yi athani ashara zargi na goma sha biyu ziyadatul azani thani yawmal juma'a shine wanda ya ƙara kiran sallah na biyu ranar juma'a dan me yasa ya ƙara kiran sallah na biyu ranar juma'a الثالث عشر تهما تقوم شاءك رد عثمان الحكم وقد نفاه النبي صلى الله عليه وسلم سنتي أكو وندا أكي كرنسا الحكم سيدنا عثمان يا داود شي غرم مدينة باين النبي يا كوريش النبي يا كوريش أما سيدنا عثمان يا داود شي to waɗannan kaji zarge-zarge da tuhume-tuhume guda nawa guda goma sha uku wa hunaka ashiya'un ukhra yace akwai wasu abubuwan kuma na zarge-zarge da tuhume-tuhumen daban ka kaulihim kamar maganar da suka faɗa cewa innahu sa'ida ila darajati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil minbar ya hau matattakalar da manzon Allah yake zama ko yake tsayawa akan ta akan mimbarin zai hudu ba fa kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya khutubu ala darajati thalisa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yana yin khutuba ne akan matattakala ta uku tunda mambarin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da matattakala ne guda uku ta ɗaya ta biyu ta uku to sai ya kure can ta ukun akan ta yake yin ainihin wato yake yin khutuba to falamma jaa abubakarin da sayyidina abubakar ya zama khalifa bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam nazala ila thaniya sai ya ga ina wane shi ya hau kan matattakala can ta uku inda annabi yake tsayawa sai ya sauko zuwa matattakala ta biyu walamma ja a umar shi kuma sayyidina umar da ya zo nazala ilal ula sai ga wane shi bai kai annabi ko sayyidina abubakar bai kai ba ballantana abu bai ballantana annabi sallallahu alaihi wasallam tunda har sayyidina abubakar ya sauko daga kan matattakala ta uku yayi a ta biyu to shi ai sai dai ta daya da haka shi kuma sai ya sauka a step na karshe na daya shi kuma sai yake tsayawa a nan yake yin khutba mun barin matattakala nawa ce to yanzu shi ya zo ƙasa zai sauka kuma ajiye mun barin nan da hawansa a yi hudu ba sunna ce ko ba sunna ba ne sunna ne annabi ya hau na uku sallallahu alaihi wasallam abubakar ya ce a shi sai dai na biyu ya sauko na biyu umar ya ce a wane shi a na biyu sai ya sauko sai dai na ɗaya to yanzu nawa ne ya rage ba ko ɗaya da haka sai ga ba shi da zaɓi kawai sai dai ya koma can in ma farowa za a sake daga farko to a sake koma a sako daga farko amma shi ma sai suka sa shi tuhuma ce ita ma cikin zarge-zargen da suke masa akwai wannan walamma ja Uthman da sayyidina Uthman ya zama khalifa sa'ida ila thalitha sai ya sake hawa matattakala ta uku wa haka zastamarra al'amru ila yawmina hadha haka dai al'amarin ya ci gaba har zuwa ainihin wannan lokacin namu wa qalu kadhalika suka kuma cewa dai har wa yau kana umaru yadribu bid-durra sayyidina umar lokacin yana khalifa kwagiri wani wata sanda ce a hannunsa da ita yake duka fasara huwa ya ziribu bisaut shi kuma sai yake duka da bulala kun ji wani zargin shi ba ko dan me yasa sayyidina umar shi lokacinsa yana in zai daki mutum zai tsawatar da mutum kwagiri ne yan sanda haka a hannunsa da ita yake duka amma shi sayyidina Uthman sai shi kuma yake duka da bulala wa qalu suka kuma cewa dai cikin tuhuma tuhuman su aza abad darda suka ce ya cutar da abu darda'i min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa gairuha da wani wa'annan zarge-zarge da tuhuma-tuhuma min al'umuri lati aktharuha kadhibun daga cikin al'amuran da mafi yawancin su ƙarya ne ala Uthman aka jingina ta zuwa ga sayyidina Uthman radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu to kaji waɗannan in ka hada su kusan zarge-zarge da tuhuma-tuhuma kaga wajen kusan goma sha shida ko sha bakwai ko wani abu mai kama da haka to bari mu ji kowane zargi malam zai ɗauka ya bayani a kai wa tafsilu hadhihi al-umuri fi ma ya'ti yace fashin baki akan waɗannan al'amura na tuhume-tuhume da zarge-zarge da aka yi akan sayyidina Uthman bayanin su da fashin bakin su zai zo fi ma ya'ti cikin abin da za a yi bayani a ƙasa al-ma'khadhul awwal tuhumar su ta farko walla aqaribahu sun ce sayyidina Uthman ya nada yan uwansa gwamnati ce ta ‘yan uwa. Min a ƙaribi Usman allazi wallahum radiyallahu an, bari ka ji dai duk magana da ake cewa ya naɗa ‘yan uwansa, ya naɗa ‘yan uwansa, ministoci ‘yan uwansa, gwamnoni ‘yan uwansa, kaza kaza ‘yan uwansa, to sai mala yake cewa min a ƙaribi Usman, daga makusanta ‘yan uwansa yadda Usman allazi na wallahum, wa'yanda ya naɗa musu, ya naɗa su ya ba su muƙamai radiyallahu an, أقارب عثمان الذين واللهم رضي الله تبارك وتعالى عنه أولهم نفر كنس معاوية أكوي سيدنا معاوية واندشين قمنا الشام الثاني نبي عبد الله بن سعد بن ابن أبي الصرح أكوي عبد الله بن سعد بن أبي الصرح واندشيكم قمنا ني أمسرا نأكو الثالث الوليد بن عقبة أكوي وليد بن عقبة واندشي تنقوان سنة لأمي sun haɗa uwa ɗaya uba ne kowa da nasa shi kuma gwamnansa ne a kufa arrabi na hudunsu sa'id ibn al'as akwai sa'id bin al'as shi ma yana daga cikin yan uwansa wanda ya naɗa alhamis na biyar abdullahi bin amir akwai abdullahi bin amir ha'ula'i khamsatun wa'annan mutum biyar ɗin wallahum uthman sayyidina Uthman ya nada su ya ba su muqami wa hum min aqaribihi kuma tabbas suna daga cikin makusantansa ƴan uwansa ne wa hadha wannan nadi da yawa waɗannan mutum biyar fi za'amihim a fadar su a riyawar su su wayancan ƴan tawaye mada'anun alaihi wannan abin suka ne ga sayyidina Uthman falnanzur ila baqi wulati Uthman radiyallahu anhu to yanzu inda za ka fahimci abin rudu ne ƙarya ce kawai abu ne yana cikin zuciya dama bari mu karanta mu duba ragowar kuma shugabanni da gwamnoni da sayyidina Uthman ya nada za a gansu wajen mutum goma sha shida abu musa al-ash'ari radiyallahu an al-qa'qa'u ibn amr jabir al-muzani habib bin maslama abdurrahman ibn khalid bin al-walid abu al-a'war sulami hakim ibn salama ibn salama kai hakim hakim ibn salama الأشعث بن قيس جرير بن عبد الله البجلي سأتيبة بن النهاز مالك بن حبيب النسير نسير العجلي السائب ابن الأقرع سعيد بن قيس سلمان بن ربيعة خنيس ابن خبيش guda goma sha shida kaji tun daga nan za ka fahimci cewa wannan magana karya ce an ce gwamnatinsa ta 'yan uwa ce gaba ɗaya dududu 'yan uwansa mutum nawa ne mutum biyar wayanda kuma suke ba 'yan uwansa mutum nawa mutum goma sha shida mu inda za a ce ma sha shidan duk 'yan uwansa ne biyar ɗin ne daban-daban mu a wajenmu ba gwamnatin 'yan uwa ba ce kuma cancanta ce ta sa aka yi aka to a rashin adalci ma in za a yi rashin adalci inda mutum goma sha shidan su ne uwa biyar su ne daban shine sai a ce duk uwansa ne a cikin gwamnati amma mutum biyar ne uwansa mutum sha shida kuma ba ainihin a ƙarib ɗinsa ba ne ha'ula'i hum wulatu Uthman radiyallahu an waɗannan su ne gwamnonin sayyidina Uthman radiyallahu an wa bi nazaratin sari'a idan mun yi duba da gaggawa da sauri najidu za mu samu cewa anna adadar wulati min aqaribi Uthman lalle adadin gwamnoni ko adadin shugabanni ko gwamnoni cikin yan uwan sayyidina Uthman aqlu bi kathirin min gairihim su ne mafi karanci kwarai sama da waɗanda ba su ba wa bi khasatin musamman idza alimna أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يولي بني أمية أكثر من غيرهم مسمى إذن muka fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa ya kasance yana nada 'yan kabilar banu umayya kabilar sayyidina Uthman kenan ko dangin sayyidina Uthman annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya kasance yana nada su aksar da yawa a cikin mukamai min gairihim sama da waɗanda ba su ba yanzu ka ɗauki iya wannan idan har annabi sallahu alaihi wa alihi wasallam ya naɗa ainihin banu umayya fiye da waɗanda ba su ba yanzu sai na usman ashe bai aiki da sunna ban yi haka to gashi ma ba ma mafi yawa ya naɗa ba mutum biyar ya naɗa cikin yan uwansa amma shi ma an yi korafi an ce yayi laifi قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله shekul islam ibn taimiyya allah ya masa rahama ya ce la na arifu ƙabilatan min ƙuraish min ƙaba'il ƙuraishin ya ce ba mu san wata ƙabila ba cikin ƙabilar ƙuraishawa fiha ummalun li rasulillah wanda a cikin wannan ƙabilar aka samu gwamnoni da ma'aikata da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya aika su wurare aksara min bani umayya sama da 'yan ƙabilar bani umayya babu ya ce ba mu san wata ƙabila ba cikin ƙabilar ƙuraishu kaf wa'inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi da su ya ba su mukamai fiye da wa'inda ba su ba sama da banu umayya li'annahum kanu kathirina domin su sun kasance suna da yawa wa minhum sharafun kuma dama suna da ɗaukaka wasu udadun sannan sun iya jagoranci Allah ta'ala ya musu wannan baiwa dama can maɗaukaka ne sannan bayan ɗaukaka kuma akwai iya shugabanci Allah ta'ala ya sanya iya shugabanci a cikin wannan kabila ta banu umayya ka koma cikin minhajus sunna annabawiyya na shekul islam mujalladi na shida shafi na 192 walwulatu alladhina wallahumun nabi sallallahu alaihi wasallam wasta'amalahum min bani umayya wato shugabanni waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada wasta'amalahum kuma ya ba su ayyuka min bani umayya daga banu umayya kaga hum su ne attab ibn usaid abu sufyan ibn harb khalid ibn sa'id uthman ibn sa'id aban ibn sa'id ha'ula'i khamsatun ka adadin ladina wallahum Uthman wa'annan adadin guda biyar sun yi daidai da wa'anda sayyidina Uthman ya nada guda biyar wa'annan duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada su kuma duk yan banu umayya ne su suna su biyar sannan kuma sayyidina Uthman shi ma bai kara ba su ma su mutum biyar shi ma ya nada ثم يقال بعد ذلك sannan duk bayan wannan ma za a iya ba da amsa a ce inna ha'ula ilwulat wa'annan duk gwamnonin da sayyidina Uthman ya nada lam yatawallaw kulluhum fi waqtin wahidin ba su yi shugabanci ga baki ɗayansu a lokaci ɗaya ba shi sa wato karanta tarihi da fahimtar hakikanin al'amari to wannan zai kwance da yawa daga cikin ƙarerai da shubuhohi da ake ta cuso su cikin wannan addinin na farko mutum biyar yasa ba kuma lokaci guda da appointing ɗinsu ya ba su makamai ya sa su ba a'a inna ha'ula ilwulata waɗannan shugabannin gwamnonin nan guda biyar lam ya tawallau ba su yi wannan shugabanci na gwamna ɗin ba kullum gaba ɗayan su fi wakatin wahidin a lokaci da bal kana Uthmanu radiyallahu anhu qad wallal walida ibn Utba bal ma sayyidina Uthman radiyallahu anhu ya nada Walid bin Utba thumma azalahu sai ya cire shi fa walla makanahu Sa'id bin al-As sai ya maye gurbin sa da Sa'id bin al-As an fahimci wannan falam yakunu khamsatan fi waqtin wahidin su su biyar din duk basu zamanto sun yi gwamnati ko suna cikin gwamnatin duk a lokaci daya ba wa aidan lam yutawaffa Uthman bugu da ƙari سيدنا عثمان رضي الله عنه بيرسبا إلا وقد أزل أيضا سعيد بن العاص سيد يتوبي يتشري أين هو تو سعيد بن العاص yanzu kaga kenan a cikin yan uwansa mutum nawa ya bari na'am mutum uku na fata an fahimta ka koma cikin tarihi khutabari mujalladi na uku shafi na 445 za ka ga karin bayani ainihin akan wannan فعندما توفي عثمان لم يكن من بني أمية من الولاة إلا ثلاثة لوكتن دا سيدنا عثمان رضي الله عنه يا رسول bai bar wani ba a cikin gwamnatinsa cikin 'yan uwansa na banu umayya sai mutum uku wahum su ne mu'awiya wa abdullahi bin sa'ad bin abi sarh wa abdullahi bin amir ibn quraiz faqat waɗannan su su ukun kawai su kaɗai ne sayyidina Uthman ya bar duniya suna cikin gwamnatinsa ka koma cikin tarihi tsabari mujalladi na uku shafi na 445 wa huna amrun yajibu tanabbuhu ilai a nan akwai wani al'amari da wajibi ne a kula da shi wa huwa shi ne anna uthmana azalal walida ibn utba wa sa'id bin al'az min al-kufa ga wani tsokaci da malam zai yace a kula sosai a nan gurin Uthman bin Affan radiyallahu an ya tuɓe Walid bin Utba a bin Uqba amin afwan jazakumullahu khairan ya tuɓe wal al-Walid bin Uqba wa Sa'id ibn al-As min al-Kufa duk gwamnoni ne a Kufa da ya tuɓe Walid ibn Uqba sai ya maye gurbinsa da Sa'id bin al-As duk a can Kufa alkufatu lati azala minha umaru sa'ad bin abi waqas ita dai wannan kufar kufan nan da sayyidina umar dan khattab shi karan kansa ya tube sa'ad bin abi waqas daga jago daga yin gwamna a cikin ta wa azala bin mas'ud ya kuma tuba abdullahi dan mas'ud shi sayyidina umar wannan bai zama suka a gare shi ba saboda shi ba wargi kenan saboda shi babu ainihin wato yana da tsauri yana da tsanani shi yasa shi ba a soke shi ba kamar yadda abdullahi dan umar ya ce akwai abubuwan da duk korafe korafan nan da umar ne ba mai cewa ta tafi ba mai cewa kanzin ina fata gane yanzu gashi kaga shi kansa sayyidina umar ashe mun karanta kissar sa'ad bin abi waqas a baya ko lokacin da sayyidina umar zai rasu ai yayi wasiya yace shi ma yana cikin wayanda yan kwamitin shura wayanda za a zaba kuma ya faɗi dalilin da yasa ya cire shi daga ainihin kufa to ashe kaga sayyidina umar shi ma ya taɓa cire sayyidina sa'ad ibn abi waqas daga kufa a matsayin gwamna sannan ba shi kaɗai ba akwai abdullahi dan mas'ud shi ma yayi gwamna a kufa sayyidina umar kuma ya cire shi wa azala Uthmanu minha aba Musa wal walida wa gairahuma haka sayyidina Uthman ya cire sai Abu Musa al-Ash'ari da kuma Walid bin Uqba da wasun su ma duk daga jagorancin Kufa yanzu kamata ya akalli anya ba kufan nan ce mai matsala ba anya matsalar ba daga kufa ba ce domin an tuɓe sayyidina Umar ya tuɓe sa'ad bin abi waqas ya tube abdullahi dan mas'ud di ya sauke su daga gwamna ya sauke su daga gwamnoni a kufa sayyidina usman shi ma da ya zo ainihin wato ya tuba abu musa ashari daga gwamna a kufa ya kuma cire uquba abun alwalid bin uquba sannan ya cire kuma ainihin wato sa'id ibn al-as sai mala yake so ya nuna ma wace wai ita shi garin kufan nan wani irin gari ne da ba inda an tura gwamna, gwamna sham an tura misira an tura ina duk ba a samu matsalolin cire-cire ba sai a kufa shin kufan nan wani irin gari ne to sai yake cewa alkufatul lati da a aliyun ala ahliha in baka san garin kufa ba kufa shine garin da sayyidina ali ya musu muguwar addu'a sayyidina ali da can ne dai yan shi'a suke fitowa kuma can suke da'awar suna son sa to kufan nan sayyidina ali bai bar duniya ba sai da ya mata tofin alatsi ne yi wa mutanen cikin kufa din kufa din nan in baka san kufa ba sai ce kufan nan ce da sayyidina ali ya mata muguwar addu'a al kufatu allati ghadara ahluha bil hasan bin ali kufa din nan ita ce wadda mutanen cikinta suka yodari alhassan bin ali dan gidan sayyidina ali jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alkufatu allati naqada ahluha al'ahd ma'a muslim bin aqil in baka san kufa ba to kufa sune mutanen da suka saba alkawarin da yarjejeniyar da suka yi wa muslim bin aqil lokacin da ainihin za mu karanta can lokacin da suka warware alkawari da yarjejeniyar da suka yi da ainihin wato muslim bin aqil aka kashe shi wa akhiran wa laysa akhiran a ƙarshe ƙarshe ba wai ƙarshe ba alkufatul lati qatala ahluha al-husayn bin ali kufa din nan su ne wa'anda mutanensa suka kashe jikan annabi sallallahu alaihi wasallam al-husayn ibn ali radiyallahu anhu alkufatu lati lam tarda biwalin abada kufa dinnan su ne waɗanda ba a taɓa kai musu wani gwamna da suka amince da shi ba har abada to kaga ashe matsalar ba daga wayanda ake aikawa ba ne daga su wayanda ake aika musu ɗin ne don ka san wani irin gari ne kufar wannan zai sa ka warware wannan shubuhar ta tuhumar da aka yi wa sayidina ainihin wato Osman cewa ya naɗa 'yan uwansa a cikin gwamnati. Idan, azulu Osman radiyallahu anhu li ula'ikal wulati, to kaga tun da haka garin kufan nan yake, ashe tuɓewar da Sayyidina Osman bin Affan ya yi wa waɗannan gwamnoni la yi utabaru maba'anan fihim ba za a ɗauke ta a matsayin suka ga su gwamnonin ba. bal mata'anan fil madina garin ne za a soka shine abin suka allati wullu alaiha wanda aka dinga shugabantar musu da gwamnoni daban-daban wannan su ne masu matsala kenan ashe sukar ba shi kansa sayyidina Usman ya kamata a soka ba su kansu gwamnonin da sayyidina Usman ya tura ba su ne abin suka ba mutanen da aka aika wa waɗannan gwamnonin su ya kamata a soka a ce su kan wa'anne irin mutane ne an turawa ne kun ce bai iya ba an turawa ne kun ce bai iya ba an turawa ne kun ce shi ma bai ba an turawa ne ka duba irin abin da suka yi wa sa'ad bin abi waqas wai bai iya sallah ba mun karanta ba suka ce matsoraci ne sai ya tura rundunar yaki shi kuma shi kuma sai ya buya ya kwanta a gida ai mun karanta tuhuma tuhuman da suka yi masa can su din ne dai mutanen kufan ثم هل أثبت هؤلاء الولاة كفاءتهم أو لا sannan wa'yancan gwamnoni duk da aka tura garin kufa ka karanta tarihi shin sun tabbatar da cancantar su a wannan garin sun yi taka rawar da aka tura su su taka a matsayinsu na jagororin kufa aula ko ba su yi ba ka koma tarihi ya gaya ma lokacin da aka tura wani gwamna a kufa yaya yayi lokacin da aka tura wani ya dace ya yi abin da ya kamata ko bai ba duka koma ka karanta tarihi satati shahadatu ahlil ilmi fi ula'ikal wulati yace da sannunan gaba ma shaida shaidu na malamai ma'abuta ilimi za shaidu za su zo nan gaba game da waɗannan gwamnoni allazina wallahum Uthman radiyallahu an wayannan gwamnoni da sayyidina Umar a sayyidina Uthman radiyallahu anhu ya nada to zaka ji irin yabo da shaida da wato shaida girmamawa da malamai suka yi wa kowane ɗaya daga cikin su cikin tarihin rayuwarsa thumma yuqalu kadhalika sannan har wa yau kuma za a iya cewa inna ali ibn abi talib radiyallahu anhu walla aqaribahu in kun ce sayyidina Uthman ya nada yan uwansa to ai sayyidina Ali bin Abi Talib shi ma ya nada yan uwansa tunda dama ai duk shi'a ce masu wannan abin nan ko to sayyidina in nada yan uwa a cikin gwamnati suka ce aibu ne to sayyidina Ali bin Abi Talib ya nada yan uwansa shi ma fal'amru sawa'un to kaga shi al'amarin ɗaya ne can sayyidina Uthman ya naɗa yan uwansa sayyidina Ali shi ma bayan an kashe sayyidina Uthman da ya zama khalifa shi ma ya naɗa yan uwansa shi al'amarin da san makal na fata an gane wa idza kanat tawliyatu Uthmana li aqaribihi tu'addu mat'anan alai idan hannadin da sayyidina Uthman yayi wa ‘yan uwansa suka ce za a ɗauke ta za a ƙirga ta a matsayin suka ga Sayyidina Uthman faka zalika tauliyatu aliyin li'aqaribihi labudda an takuna mata'anan alai فإذا كانت تولية عثمان لأقاربه تعد مطعنا عليه تو تو كان نتسلك كده jazakumullahu khairan ido na ne ya abun nan thumma yuqalu inna aliya ko to na gane yake ta thumma inna ali ibn abi talib radiyallahu anhu walla aqariba wa lam yanqim alaihi ahadun ko wala nanqimu alaihi nahnu aida malai yake cewa sannan sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu shi ma ya nada yan uwansa ka koma can kasa za ga yan uwansa sayyidina ali yan uwan da ya nada nasa walla abdullah ya nada abdullah ibn abbas wa ubaidullah wa qutham wa tamam abna'u al-abbas wa'annan duk ƴaƴan abbas ne abdullah ubaidullah qutham tamam wa'annan duk ƴaƴan al-abbas ne wa rabibihi muhammad bin abi bakrin sannan da agolansa muhammad dan abi bakar shi ma ya nada shi a cikin gwamnatinsa wa abdurrahman bin hubaira ibn ukhtihi ummu hali sannan ya nada abdurrahman ibn hubaira shi kuma dan yar uwar sayyidina ali ne wato ummu hali ka duba tariku khalifa ibn khayyab shafi na 200 zuwa 201 kaga wayannan duk yan uwan sayyidina ali ne su ma kuma lokacin da ya zama khalifa duk ya nada su walam yank walam walam yankim alaihi ahadun babu wanda ya masa inkari ba wanda ya aibata shi wala nankimu alaihi nahnu aidan mu ma ba mu aibata shi akan haka dama mu ba mu da matsala akan wannan mu kan mu ba mu aibata sayyidina ali dan ya sanya wasu cikin yan uwansa a cikin wato lokacin da ya zama khalifa li'anna al-amra domin al'amarin wa huwa tawliyatu uthman li aqaribihi alladhi yankimuhu ala uthman ithnani domin nadin da sayyidina uthman radiyallahu anhu yayi wa yan uwansa allazi yanqimuhu ala Uthman wanda yake kyamar wannan abu yake zargi akan sayyidina Uthman bisa ga wannan nadi da yayi ithnani mutum biyu ne ba na uku mutum biyu ne masu zargin sayyidina Uthman dan me yasa yana da yan uwansa imma sunniyi sunniyun ko dai yana jingina kansa da sunna wa imma shi'iyun ko kuma dan shi'a ne fa amma shi'iyyu amma shi dan shi'a in ya kawo wannan a matsayin suka ya ce ai sayyidina Uthman ya naɗa yan uwansa a cikin gwamnati fa yuraddu alai to kana da jawabin da zaka yi masa raddi zaka yi masa raddi bi anna ali ibn abi talib walla aqaribahu aidha cewa to ai sayyidina ali shi ma ai ya naɗa yan uwansa fal amru sawa kaga haka al'amarin ashe san makal sayyidina Uthman ya naɗa nasa shi ma da yazo ya naɗa nasa فإذا كانت تولية عثمان لأقاربه تعد مطعنا عليه idan naɗin da sayyidina Uthman bin Affan ya yi wa ‘yan uwansa an ɗauke shi a matsayin suka a kansa, fakazalika tauliyatu aliyin li'aqaribihi labudda an takuna mata'anan alai kenan naɗin da sayyidina Ali bin Abi Talib shi ma yi wa ‘yan uwansa a gwamnatinsa shi ma ba makawa sai ya zama suka shi ma ga sayyidina Ali. Wa in lam takun mata'anan ala aliyin idan kwanaɗin da sayyidina Ali wa ‘yan uwansa bai zama abun suka ba gare shi. to falaisar bi matsa'anin ala Uthmana to nadin da sayyidina Uthman yayi wa ƴan uwansu shi ma ba zai zama abin suka ba gare shi bal innal ladina wallahum Uthman bal ma da aka duba aka duba zubin wa'anda sayyidina Uthman ya nada cikin ƴan uwansa da zubin wa'anda sayyidina Ali ya nada cikin ƴan uwansa sai aka ga cewa innal ladina wallahum Uthman wa'anda sayyidina Uthman ya nada afdalu sun fi falala minal ladina wallahum Ali sama da wa'inda sayyidina Ali bin Abi Talib ya nada radiyallahu anhu ajma'a radiyallahu anhum ajma'in bi istithna'i Abdullah bin Abbas in ka cire Abdullah dan Abbas in ka dauki Abdullah dan Abbas to ragowar wa'inda sayyidina Ali ya nada ba su kai falalar wa'inda sayyidina Uthman ya nada ba domin su yawancin na sayyidina Uthman sahabbai ne an fahimta wa amma in kana alladhi yunki kaga kenan in dan shi'a ya kawo maka wannan a matsayin suka to sai ka kawo masa cewa to ai wannan matsala mai sauki ce sayyidina ali shi ma ai karshen ta ma kaga bai ma san sayyidina ali wa ya nada ba bai ma san ya nada shi ma yan uwansa a ciki ba kila shi yasa da yayi ma shiru ma domin har wannan ta zama suka to ga sayyidina ali yayi kwabo da kwabo irin wancan in kuma ya zamto ka soki sayyidina usman shi kuma sayyidina ali ka ce ba laifi ba to kaga san zuciya ya bayyana karara وأما إن كان الذي ينكر على عثمان رضي الله عنه سنيا أما إذا wanda yake suka ga sayyidina Uthman cewa ya nada ƴan uwansa a gwamnati idan ya zamto ahlus sunna ne wato sunni ne fa yuqalu lahu to sai a ce masa anta baina amrayn ithnayn to kai fa kana tsaka mai wuya kana tsakanin al'amura guda biyu ahaduhuma ɗaya daga cikin su anna Uthman radiyallahu anhu kamar kana so ka ce Uthman radiyallahu anhu wallahum ya nada yan uwansa muhabatan lahum kawai saboda ƙaunarsu ba dan sun dace ba dan sun cancanta ba sai dan kawai nasu ya samu dan haka kawai ya nada su saboda yana ƙaunarsu walam yakunu ahlan lil wilaya ba su cancanci a nada su ba ba su cika wato wato wato sufofin nagarta na su zama a nada su mukamai ba ya nada su kawai saboda su ainihin yan uwansa ne yana kaunar su wannan dole ka ɗauki ko dai ka ɗauki wannan al'amarin wa thanihi ma na biyun su an taqula ko dai kuma ka ce inna Uthman lalle sayyidina Uthman kana yadhunnu ya kasance yana tsammanin annahum yastahiquna wilaya yana zaton sun cancanci su zama jagorori su zama shugabanni sun cancanci mukamin da ya basu a zatansa walidhalika wallahum dan haka ya nada su wal aslu asali kuwa ihsanu dhann shine kyautata zato fi amsali Uthman radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu a cikin mutane ire-iren sayyidina Uthman radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu thumma ba'da zalika kullihi kaga kenan sai dai mutum ya zabi ɗayan biyu ko dai ya ce kawai ba wani cancanta da suka yi ya ce ba su dace ba kawai sayyidina Uthman ya nada su ne kawai dan yan uwansa ne yana kaunar su ko kuma ya yi fassara ta biyu ce to sai na Usman ya naɗa su a tsammaninsa mutanen kirki ne sun cancanci wannan shugabancin shi yasa ya naɗa su to in ku haka ne dama ai ana son a kyautata wa sauran mutane zato ballantana mutane irin su sayyidina Usman radiyallahu an thumma ba'da zalika kullihi bayan duk wannan bayani gaba daya nanzuru fi siyari ulaika alwulati alladhina wallahum Uthman radiyallahu an sai mu dawo mu yi duba mu yi waiwaye adan tafiya game da waɗannan mutane wa'yanda sayyidina Usman radiyallahu anhum anhu ya naɗa su a matsayin wato gwamnoni sai mu dawo mu kalli kowanne mu ɗauke shi wane ne shi wa hadhihi shahadatu ahli ilmi fi ulaika wannan kuma zaka ji shaida da yabawar malamai ma'abota ilmi akan waɗannan mutane da sayyidina Usman ya naɗa al-awwal na farko mu'awiyatu bin abi sufyan akwai mu'awiya dan abi sufyan لا يختلف أحد من المسلمين في أن معاوية ابن أبي سفيان كان من خير الولاة باب والمسلمين قري da yake da kokonto ko yake da saɓani game da cewa sayyidina mu'awiya bin abi sufyan ya kasance daga cikin mafiya alherin jagorori bal inna ahlal sham bal ma su mutanen sham da aka nada musu shi a matsayin gwamna kanu yuhibbunahu hubban shadidan sun kasance suna tsananin kaunarsa radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu wa kana umar bin al-khattab qad wallahu alaiha kuma dama umar dan khattab ya nada shi a matsayin gwamna a ainihin wato a sham tun kafin zuwan sayyidina usman wa kullu alladhi fa'alahu usman duk abinda sayyidina usman ya aikata annahu abqahu ala tilkal wilaya ya sake tabbatar da muawiya ne akan wannan shugabanci wa zadahu wilayatun ukura sai dai ya ƙara masa yawan faɗin guraren da zai shugabanta ya ƙara masa amma dama ya tarar da shi sayyidina Umar ya naɗa shi a matsayin gwamna ya tabbatar da shi ya ci gaba da zama gwamna domin mutanensa suna ƙaunarsa yana ƙaunarsu thumma huwa katibul katibul lil wahayi sannan marubucin wahayi ne sakatare ne cikin sakatarorin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin marubuta wahayi zamanin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana min khairil wulati yana daga mafiya alherin jagorori wa qad qala an sallallahu alaihi wasallam kuma dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khiyaru a'immatikum zababbun shugabannin cikin ku man tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa'anda kuke son su suke son ku ba shugaba mafi alheri irin wanda talakawa suna son su shi ma yana son talakawa ba wanda aka samu aka si ko dai talakawa suna son su shi ba ya son su ko kuma shi yake son talakawa su ba sa son sa a mafi alheri shine wanda yana son su suna son sa wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum shugabannin da tusalluna alaihim kuke musu addu'a su ma suna yi muku addu'a da fatan alkhairi wa kana muawiyatu kadhalika radiyallahu tabaraka wa ta'ala an muawiya radiyallahu tabaraka wa ta'ala kuma ya kasance daga cikin irin wannan shugabannin yana son talakawansa talakawansa suna son sa wannan hadithin ka koma cikin sahihu muslim kitabul imara babu khiyaril a'imma wa shirarihim hadithi na 1855 lokaci yayi za mu tashi akan ainihin wato sahabi na biyu abdullahi ibn sa'ad ibn abi sarh abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu